والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بياك يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجلسنا تسعين لتركينا نكرا تلتاب سيرة الرسول أولا رانا لاربا wato sha hudu daidai ga watan biyu watan safar cikin kwanakin da ake so a yi azumi ciki ana son a yi azumi sha uku sha hudu kamar yau da sha biyar gobe su ne ayyamul bayu tukinan kaga idan misali aka yi azumin sha uku jiya aka yi yau to kuma dama mutum yana azumin alhamis to sai dace kuma ya kenan abu laifin kayi niyya biyu salam kai ka azumci sha biyar kuma kana hararo alamis da ka saba yin azumin ka falar allah yawa ke gare ta allah ka ban falalar ka yawa to kamar da na faɗa sha hudu ga wata kuma talatin daidai ga watan agusta inda gobe zai ƙare 2023 to in ba amincewa muna har da muna habasha waɗanda suke alkawarin rubuta assignment ba yau aka yi ba ko? hukun ji tsoro ne in Allah ya kai mu asabar dama aka yi ba dama kun san karatun sira asabar da lato ba a samun lokacin ne saukagin Allah ta'ala ya sa asabar muna raye sai ku kawo in kuma wani lokaci ne kun sami lokaci mai lokaci ke malan karanta matan da muka tsaya bismillahirrahmanirrahim فاحتمل حمزة الغضب فاحتمل حمزة الغضب فلما أراد الله به من كرامته
نوى نوى باب فلما لما يوى لما أراد الله به من كرامته فخرج يسعى ولم يقف على على أحد معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في الكون فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجه شجة منكرة ثم قال أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول فرد ذلك علي إن استطعت فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل فقال أبو جهل دعوا أبا هم أبا عمر أبا عمار فإني والله قد سبقت ابن أخي سبا قبيحا وضم حمزة رضي الله عنه على- وضم- وضم حمزة رضي الله عنه على إسلامه وعلى ما تاب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من قوله ibn isaf ya fitar da wannan ainihin tarihi cikin sira cikin sirar ibn hisham kodin da yana da isnadi ne mun kafi wanda yake yankake an gane ko نعم
wa kullu malin yattasil bi hali isnaduhu munqati al-awsad ji al-bayquni nan kasa kasa fahtamala hamzatun al-ghadaba to jinga abinda abu jahl yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai fishi ya kama sayyidina hamza to kuma haka ya faru ne da yake Allah yana nufin ya girmama hamza a lokacin da musulunta fakharaja yas'a ya fita cikin sauri yana hanzari walam yaqif ala ahadin bai tsaya ya saru kowa ba cikin sauri da hanzari yayi tattalin abinda zai ma Abu Jahal idza laqiyahu in ya gamu da shi an yuqi bihi zai kai mai hari ne kawai dan mai kai wa Muhammad dan dan uwana haka arabtum falamma dakhala almasjida nazara ilayhi jalisan fil qawm da ya shiga masallaci dan lokacin suna zama cikin haka masallaci suka fara muka lokaci sai shi sai nam zai duba yana duba sai ga ga Abu Jahal can zaune fa aqbala nahu kawai sai tinkare shi wa ya tinkarowa Hamza ya tinkare Abu Jahal da ya tinkare shi wato hatta idza qama ala ra'si yaje daidai kan Abu Jahl sai tsaya akan shi rafa al-qaws fa darabahu bi fashajjahu shajjatan munkara to dama daga farauta yake yana da kwari da baka sai dauki bakkan shi sai ya rada ma Abu Jahl tas aka kun gane ko fashajjahu sai mai rotse shi ne shajjan shajjan munkaratan rotse karkaso ka ga monin rotse shi ne munkara ya kwala mai las aka sun makala sannan sai ce da shi a tashtumhu wa ana ala dini ya za ka zargi muhammadu ba ka san akan addinin shi nake ba kaga magana ta fi zabi ne atashtuhu wa an ala dinihi ka zage shi bayan akan addinin shi ne ko nake wa faɗa wannan magana hamza ina saboda haka aqulu ma yaqul abinda muhammad ke faɗi shine ni ma nake faɗi addinin magana shi na kake dukan shi kake zagin shi na'am farud da zalika alayya in sai ce in ka isa inji hamza in za ka iya ka ɗau matakin da na ɗauka a kan kanima a kai ka ji maza ba maza maza raftun sai ce farud da zalika alayya saba to zo da haka nan sai abuja sai lakas فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل sai wasu mutane daga cikin banu makhzum saboda shi abu jahal makhzumi ne saboda ƙurishawa suna da rassa akwai banu makhzum akwai banu abdiddar akwai banu adi akwai banu hashim gidan manzan lafi sassan an gane ko akwai banu makhzum ga sunan akwai banu saham to kuma su mutane ne waɗanda sun yi imani da namu namu ne to koyar rashin daidai daidai suna da wannan shi ake ce da shi wato clanish attachment clan ɗinka in ɗan uwanka ya koda ba daidai ba ne lasisin a taimaka mishi kai namu ne ito kai daidai kaga rashin adalci ne to sai dangin abu jahal banu makhzumalin sun suka taso yiwu za su je kan hamza don su taimakiwa abu jahal faƙala abu jahalin sai abu da ce a'a da ru'a ba ammara ku kyale hamza kar ku taɓa shi abinda ya yi nufa daidai ku kyale abu ammara saboda mai fa'inni wallahi ƙar sababtu ibn akhi sabban ka wallahi na zagi ɗan ɗan'uwan shi ne zagi mai muni da ka in yaji haushi har zai rama mai daidai tukaganin ya saba matsari irin na clashnessness a zarta kabila cewa don yi tuniko ya fita harkarsu ni na zagan masa ɗan ɗan'uwa ne sabban zagi ƙabihan mai muni to amma dai wa zamma hamzata radiyallahu anhu al-islami duk da kai amma hamza ka kauce hanya ka je ka musulunta shine sai ya zargi sayyidina hamza akan musulunci shi wa alama taba alayhi rasul kuma ya zarge shi akan dan me zaka bi muhammad kan abin da yazo nace da ku wannan kissa isnadinta munqati'a ce a gumalaman hadisi ci gaba
لكن هذا الإيمان الذي وصل إلى قلب حمزة تعصبا وغيرة لابن أخيه سرعان ما تحول إلى إيمان عميق تتزلزل الجبال ولا يتزلزل وتزول الدنيا ولا يزول لكن هذا الإيمان سيدي هنا إيماني دا سيدنا حمزة يي بايا إيماني با هل هي أبن دي to wannan imanin sai ke zuwa ga zuciyar sayyidina hamza amma ya ne ta'assuban saboda ta'assubanci mene ta'assubanci shine kamar ka ce kabilanci shine ta'assubanci wa ghairatan kum saboda nuna kishi saboda abin da ake madan dan uwan shi shine ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam to wannan imani wanda asalin shi saboda ta'assubanci ne sar'ana nan take cikin gaggawa tahawwala sai imani ya rikide إلى إيمان عميق تتزلزل الجبال ولا يتزلزل إيمان سيزونا الزوج رحمزة إيمان مالا جدكت من كرفن دسكتشكين زوجيش wanda har imanin na iya girgiza duwatsu ko kace duwatsu na iya girgiza amma shi hamzan bai girgiza ba wata zulu duniya wala ya zulu wanda duniya sai da ta gushe daga mahallinta saboda rauninta in an kamanta da ƙarfin shi imanin da shi wanda wannan mubalaga ne wajen bayani kan irin imanin da ya shiga zuciyar sayyidina hamza arabtun ci gaba بعد إسلام حمزة رضي الله عنه رضي الله عنه جاء الله بنور جديد ونجم كبير إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا yace to bayan Hamza ya musulun duk fannin ana magana fa ana yana ne ana Makka tuku arabtun to da Hamza ya musulunta sai wani haske kuma sabo Allah ya kawo shi wani haske ne wani jimin kabiru da wani tauraro babba hamshaki shi ma sai ya shiga musulunci sai adadin kafirai ci gaba da raguwa yana karewa kamar ruwan aski a hankali a hankali wane ne wannan tsaron innahu umar bin khattab umar dan al-khattab shine sayyidina umar dan al-khattab daga gidan banu ne banu adi banu adiyin su ma reshe ne na kabilar qurayshawa sayyidina umar yana umar yana cikin waɗanda tun a zamanin jahiliya ya iya rubutu kuma suka ce ya shahara wajen iya kokawa in ya fara kokawa da wani sai ya kai ƙeya shi ƙara musuluntar sai na umar kuma sai zama buɗi babba ga musulmi a maka a wannan lokacin don ana shayin shi an gane ko? to za ka sai musulunta wannan musuluntar wani lokaci ne shi ne zai gaya ba وذلك في ذي الحجة سنة ست من البعثة بعد إسلام حمزة بثلاثة أيام مسلمت سيدنا عمر كما يا تتبت ne musuluntar a watan zulhijja shekara ta shida bayan an ba manzon Allah manzanci ku rike wannan tarihi muhimmi Umar ya musulunta ne bayan an ba annabi annabci da shekara shida kacal a lokacin sahabai suna ina suna habasha lokacin wanda suka ji da aibus dawo cikin arabtun kuma ya musulunta ne bayan musuluntar sai na hamza da kwana uku a can kaga manya-manyan jigajigai guda biyu hamza ya musulunta kwana uku umar shi masu ya musulunta mai faru sallallahu alaihi wasallam qad da'a Allah jalla wa ala al-islam umar faqala اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام فكان أحبهما إلى الله عمر رضي الله عنه وأن الرواية الترمذي يكتب في كتاب المناقب باب مناقب عمر mai lambar da ya bayar kuma ya inganta shi haka al-tabarani ya fitar daga Anas da kuma dan Mas'ud cewa dalilin musulunta sai na umar annabi ne ya addu'a addu'a manzon Allah ne ya ce Allahumma ya Ubangiji a izzar islam bi a habbin zane ya Allah ka daga musulunci cikin mutanen nan biyu wanda ka fi so Allah kai ke da zaɓin ka daga musulunci da shi kore da umar ɗan al-khattab ko da ainihin amurbin hisham shi ne abu jala amurbin hisham shi ne abu jihar to annabi sassan yi addu'a ya ce allah ka ɗaga musulunci ka haɓaka shi da ɗayan mutane wanda kai ka fi son su ya tsara ko dai da umar ko da amuru abu jihar malam sai addu'ar ta faɗa kan sai mawa kuma ubangiji ya fa'alu ma ya sha yana abin da yake so shi yasa kullum ka roƙi dace daga ubangiji wasu na cewa a sai ma'amma lokacin da wannan addu'a aka yi yana kwanci a kan shi na kallon samaniya shi dai shi kuma abuja ya ɗaro da shi wannan magana ce babu dalili a kai musu da ya addu'a allah ya karɓa kan sai ma'amma khalas da haka sai kama hanya zai je ya musulunta islamu إسلام عمر رضي الله عنه to ga bayani kan yadda sai na umar ya musulunta دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بالإسلام فقال اللهم أعز الإسلام بأحبها بين الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام bayani ya gabata فوقعت محبة فوقعت محبة الله تعالى لعمر رضي الله عنه وكان إسلام عمر فيما ورد yawa to nan zai baka detail zai gaya mana daki-daki me ya kai ga musulun sai na umar baya ga addu'a din akwai menene ya faru me ya janyo shi zuwa ga musulunta tare da ruwar ita ma wasu sun harari ingancin ta amma ka'ida ta sira akan koro abin da suka zo hannun da abu ne babu da ya shafi aqida ko kubada ko tauhidi na'am
أن أخته فاطمة بنت الخطاب abin da ya faru sai na umar yana da ‘yar uwa sunanta fatima ‘yar al-khattab shi sunan shi umar ibn al-khattab yana da wa sunan shi zaid ibn al-khattab ƙwarai kuwa zaid ibn al-khattab wanda ya riga sai na umar samun mutuwa shahada ya ce ka riga ni zuwa ga alkhairi ya zaid سبقتني إلى دخول الإسلام وسبقتني في شهادة كارغاني شغا مسلمتي كاكم رغاني سامن ونن الخيري نشهادة لكن ككن جمالي بأنا تنشي الخطابي وتدق جلن شي ونن زير بن الخطاب misali ibn khattab ma'alim sanki to sayyidina umar yana da yar uwa sunanta fatima bint al-khattab mhm وكانت عند سعيد بن زيد ita ce matar ita ce matar sa'id ibn zaid sa'id ibn zaid wane ne shi man ho cikin sahabban nan guda goma da aka ba su aljanna tun daga duniya wa zai kawo mana su cikin ku? wa zai ba mu adadin sahabbai tun daga nan duniya su suka samu clearance masha Allah suwaye to ka shirya ne kawo su sai na abubakar sai na umar usman sai na ali ibn auf talha ibn ubaidillah amir ibn jarrah ibn abi waqqas sai shine wannan ibn zaid ibn khalid sai kuma ibn al-awwal waɗannan guda goma sa'ilun wa sadun wa ibn wani awfin wa talhatu ko mai alhaƙi ba sa'id yana cikinsu to shi ne mijin ita wannan fatima ƙanwar sa'id na umar sun riga shi musulunta umar ya musulunta yana ɗan shekara 27 yawo yana to كانت قد أسلمت داما تا مسلمتا كافن سيدنا عمر يا مسلمتا عرفتم أسلم زوجها سعيد بن زيد شيما مجن تسعيد وزبيارك يا مسلمتا
وهم مستخفون بإسلام من عمر أما سيدنا عمر بيسنس مسلمتا suna ɓuya in za su sallar su ne ka ɓuya gashi ne gashi ne gashi saboda sun san zafin umar sai musu abin da zai musu alwarsa to kuma shi ne na imani ba zai ɓoye ba wai kamar mace ne da ciki ko an ɓoye su ya bayyana amma dai suna ɓoye musuluncinsu don kada umar ya fahimci mai sun musulunci عرفتم؟
نعم نعم وكان خباب بن الأرد يختلف إلى فاطمة بنت الخباب يقرئها يقرئها القرآن to akwai wani sahabi sunan shi khabbab ibn al-arat mutumin nan makeri ne haddadan blacksmith shi ke zuwa a ɓoye yana koya mata ƙur'ani yana koya mata ita wa وقع ذلك fatimatu bintu yar uwar ibn al- matar سعيد sa'id ibn سيد sai da ɗaya daga cikin da aka ba su azana daga adina guda nawa guda goma sa'id ibn zaid ibn amru ibn nawfal ibn nufayl to khabbabu dan al-arab yakan je ya koya mata qur'ani a rakabe a boye
فخرج عمر يوما متوشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم Ƙorannan sai sai na umar wanda kuma ƙurishawa ne suka zauna suka abin nan an gane ku tare da mun san isnadin hadisin akwai wani musulun za mu ambata nan gaba amma dai sira ce sai ya zamanto ƙurishawa suka ce wa zai je mana maganin muhammad suka ce sai na umar shi ce a lokacin wannan yaron zan daɗi maganinsa yaro ka ce da kana ashirin da bakwai shi na arba'in ka ce mishi yaro ya saboda tsabar yawan kafirci a lokacin kawai sai ya rataye takobi zai ji shi ne mutawashi haɗin yana rataye da takobi zai je wai ya taho musu da kan manzo sallallahu alaihi wasallam ورهط من أصحابه shi da wasu mutane cikin sahabban shi فذكروا له أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصخرة abin da ya faru haduwa suka yi a je- a je- a daidai dutsen safa
وهم قريب من أربعين من بين رجال ونساء sun kai mutum arba'in tsakanin maza da mata ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة shi kuma manzo Allah a lokacin akwai ammi din shi babban sayyidina Hamza وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق da sayyidina Abubakar
وعلي بن أبي طالب na'am ورضي رضي الله عنه في رجال من المسلمين من cikin مكان dai jama'a kaɗan cikin musulmi mimman kana قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة waɗanda suke zaune tare da annabi a makka ولم يخرج في من خرج إلى أرض cikin الشام waɗanda ba su fita sun je habasha ba domin wannan abin da wani da ake toyawa su sabai suna na lokacin suna habasha wannan abin ke faruwa waɗannan da aka gaya maka su su lokacin ba a fita an je habasha tare da su ba abin da ya faru ya faru na فلقيه نعيم بن عبد نعيم بن عبد الله to sai na umar sai ɗauki takobi ya fita bugujin bugujin cikin fushi zai je waya kyanar sai ya haɗu da wani mutum ana ce da shi nu'aimu ibn abdullahi nahami nahami umar ina za ka zan je wannan yaron ne in gama da shi ce awo yau ka je ka kashe wuta a wani wuri ga gobara a gidanka ya ce ma za turi me kake nufi yar uwar ka fatan ta musulunta je ka gama da tuku daga nan sai hankalin maza sai kuma ba shi ne kisan da muke yi. Mhm.
فقال أين تريد تريد يا عمر؟
sai shi wannan mutum da ainihin ce umar ina za ka قال أريد محمدا هذا الصادق حبيبي.
الذي فرق أمر قريش ya rab zan je gun muhammad ne haɗa sabi in suka ce mutum asabi suna nufin wanda ya bauɗe karkatacce ita ce kalmar su duk wanda ya musulunta a makka a lokacin sakan ce da shi sabi sabi shi sa ƙurani ke da wasabi'un wasabi karkatattu arabtum sai ce zai je gun wannan mutumin ne wai wanda ya karkace daga hanya Hmm?
الذي فرق أمر قريش ya zo ya raba kan ƙurashi ya raba kan ƙurashi وسفه أحلامها ya nuna hankalinsu wawaye ne su وعاب دينها ya aibata addinin da suke kai na kaka da kakanni وسب آلهتها ya zagi gumakan shawa gaba ɗaya to kaji dalilin zuwa na kenan ya kai mu amurka ta وأقتله zan je in kashe shi haka ko aqtulu haka ya gaya mana nu'aym ibn abdullah an-nahhan arabtum tayyib فقال له نعيم to sai mu amince da shi والله لقد غرتك نفسك يا عمر kash kash kash ya umar zuciyarka ta ruɗe ka ranka ya ɗora ka akan gwale gwale
أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا kana tsammani in ka kashe muhammad shi na shi dangin banu abbas kyale ka ka yi tafiya a ban ƙasa salin alin su kyale ka ba ka tunani haka yi أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم me yasa ba za ka koma gida gun dangin ka ba ka je ka miƙar da su zuwa ga sun kauce tun da kaucewa ne sai shiga musulunci tun da aurenka karkacewa ne je ka fara da gida ta kuma
قال kanu sai umar ya ce وأي أهل بيتي ɗaya ta kuma suwa kake nufi suwaye yan gidan na da kake cewa
قال ختنتك وابن عمك sun ce khatanatuka khatanatuka ɗaya wato ainihin ‘yar uwarka matar da kuma ɗan amminka sun sauka daga hanya نعم saboda shi sa'id din nan fa dan wasu na umar daga nufai an gane saboda magana ka ce zaka je ma ka yaki muhammad ta je ka fara da gida ta abinda nu'aymu yake ga musu da umar arabtum نعم Mhm.
وأختك فاطمة haka ya dauka fatima ma'ana ai ba su kadai bane matar dan uwanka fatana da dan amminka da yar uwanka fa duk sun shiga musulunci ne da kake so ka rigima da shi
فقد والله أسلم وتابع محمد على tun tuni na rantse maka da Allah sun musulunta sun bi Muhammad akan addinin da ka fito za ka yake shi aka فعليك بهما shi ke sai ka fara da su فرجع عمر عائدا إلى أخته فاطمة to kaga daga nan sai taragon jirgi سي- سي- sai ya juyo waye taragon anan ina za shi a kafin gidan fa ina za shi ya je waje ya kashe shi ko to zalim sai ya juyo sai koma gida wurin yar uwarsa na Fatima bintul Khattab وعندها خبار من الأرت مع معه صحيفة فيها طه يقول
Suka ce- يعطيها إياها na'am a daidai lokacin da sai na Umar ya kamo hanya zai je wurin yar uwarsa Fatima ya tuhume ta dan me kika musulunci na ga muku akwai dama malamin da ke karantar da su Qur'ani shine wa Khabbab ibn al-Arat shi wannan Khabbabun fa akwai wata mace ana kiranta ummu ammar al-qurashiyya ita ce kamar wanda ta mallake shi to tunda makeri takan sa a a rataye shi a sama kamar shanya a kawo ta karkashin kafar shi wallahi malam ina mai azaba laifin shi ya musulunta wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid dan ka san sahabbai sun sha wahala a farkon tafiya to shi ne na khabbab to shi ne ke karantar da fatima da mijinta sa'id bin amr zaid afar da suka ji zuwan sai na umar sai shi ta ce da shi je ka ɓuya ka ɓuya ga makin allah ne ya taho takun kafar ma ta san na umar ta ce gashi nan mai zo da alkhairi da ka habab ya ɗan samu yi ya ɗan raka da ya ɓuya na za ka hango lokacin ƙarƙashin gado ya dai ɓuya saboda gudun abin da zai faru na'am
يسوع أن يقول na'am كتبه يقوليها أو يقوليها na'am يسوع أن أن نقول يقوليها كما كتب أو يقوليها
ni ban ga wurin inda ya ce wa inda ha khabbar min aratti ma'ahu sanifa fiha qaha yawa yuqri'uha yuqri'uha na ga me ce yuqriha duk ɗaya ne za ka yi tasirin hamda ta yuqriha da yuqri'uha shine al-ashar dan kace aqra'a yasa ake kiran malaman qur'a kace muqri misali kaga hamza muqri dan ka dauki imamu nafi muqri ma imam warsh qari rawi imam nafi rawi ibnu zakawan rawi da sauransu misali haka idan ka dauki misali irin su khalaf da khallat masu ruwaya ne daga wa daga al'amun basar wa haka haka imam hafs da shi da abokinsa dukkaninsu masu ruwaya ne daga ainihin asir a rafi da haka idan ka ce yi ƙuri'u ha da yi ƙuri'a wahai amma na zamu ce yana karantar da ita ƙur'ani iya ita na'am falamma sami'u hissa umar taghayyaba khabbab fi masda'i lahu da suka ji hissa jami'in da suka ji takun umar gashi nan ya to cikin bishi da takobi zinje kin musulunta ko zaki gani to da suka banci ya tankaro to sai shi malam din khabbabu shine tagayyaba sai ya uya fi makhda'in a wani wuri na uya a wuri aw ko kace a wani dan wuri dan tsuki a cikin daki ya ratabe buya don kada umar ya gaishe wa akhadhat fatima bint al-khattab as-sahifa sai ta karɓi ƙwa'anin daga hannun malamin ta rike musa ƙwa'ana wa ja'alatha tahta fakhidha sai ta sanya ƙwa'anin ƙarƙashin cinyarta kila ka ce ah ya za a yaƙa mu ba za mu yaƙa ba ko sai ka ce larura saboda da ta bari umar ya kwace yana da jisa a lokacin ba ku ta rasa shakin sa shi ne uzurin da za ka bayar na وقد سمع حين دنا إلى الباب قراءة خباب عليها to sai dai fa kafin shi malamin ya koya kafin ita ma ta koya kofi na ƙor'ani kira ta ga kullum umar ya ji su ya ji karatun ya shigo tana kallon shi Mhm.
قال ما هذه الهينمة التي lokacin da ya shiga haka ne نعم lokacin da falon ma da khala نعم lokacin da ya shiga ɗaki wakilan عمر jamil kala sai ce ma habihil hainama wannan gunguni asalin hainama shine gunaguni نعم kun san gunaguni wasu kan ce gunguni wacce wasu ta fi kyau na duk ana fita amma wasan da muka san shi ne gunaguni shi ne hainama in ce hainama fula ya gunaguni to shi sai ɗauka gunaguni ne shi ko sauce ji na ƙur'ani ana yi ko kai ne ana karatu ba ka ji sai ka ji sauce ɗin ba ka san me ake faɗa ba shi sa kira shi ne gunaguni عرفتم؟ نعم قال له ما سمعت شيئا
نعم
قال له التي سمين me nake ji ne me nake gunagunin me naji kuke yi مم.
qala sai suka ce suka ce su ita da wa فاطمة وزوجها ma'adalla da mijinta haka ne qala lamirin wa kenan hmm shariba ku faɗa mana shariba mutum nawa akala qara'a in kana son ka nuna mutum biyu sai ka sa alif qala qala dakhala dakhala shariba shariba wa hakaza wa hakaza araftum tayyib sura ka sai shudun nan suka ce da sayyidina umar ma sami da shi a eh ba abin da kaji da me suka faɗa magana ai shi ya ji tunda ya kira shi hainama amma suka ce ba wani abin da kaji nan sun yi ƙarya na fara ƙarya ko me yasa su sun kore abin da ya ji ne kun ba magana wata fara ƙarya ne su a wurinsu ba abin da ya ji kawai tunda wani yaƙini suke da shi shi ya ce samitu sai su ɗauka to ba mu ɗaga murya ma ka ji ba saraka suka ce kwata-kwata ba wani abin da ka ji ma'ana ba abin da muka karanta ke kala ya ce a ina lallai akwai abin da kuke karanta ɓoye min kuka yi
والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على ke nan magana ta fito fili wallahi an ban labari kun bi muhammadu akan addini shi kun bi shi kina ya zo na mai tuhuma ne ko ya zo espionage secret service ke na'am
وبطش بختمه سعيد بن زيد ai daga nan in ka ce khatana duk mijin yar uwarka ana kiran shi khatana na'am shine surbi shine khatana an gane malam sai ya damke shi kuma mutum ne mai ƙarfin gaske me laifin shi ya musulunta saboda ka sai damke shi فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب to abinka da mata da miji ganin amma mijinta wannan kamun kaza na kuku sai ta taso a karka mai haɗu. an gane ko لتنقصه عن زوجها don ta ba shi kariya kada ya taɓa mata mijinta
فضربها فشجها umar malam sai dake ta duka da har yi mata rotse ya yi mata rauni kun ganin ƙaunar miji ba abin da ya faru da ita malamin na tsaye daga cikin alamar soyayya mun karanta labarin wata mace take cewa ita tun da mijinta ya rasu ta yi bankwana da aure sau take ranar lahira ya zama shi ne mijinta don ta ji a hadisi ta koro magana mace in ta mutu to kuma ta auri mazaje sama da biyu ko uku za ta kasance mata ce ga wanda ya bi kyautata mata musan da wani ƙwarai ɗaya kuma ta ce da mijinta ya mutu ta ce allah allah take allah ya tada kiyama ko ta ga fuskar shi sai suka ce wannan shi ne mahimman mamakin kwanci na soya da aka yi kiyama take so mata za su ce lai mai wuri da an aramta kiyama na son gan shi ne kawai kiyama ma ta tashi yanzu sai rika shi allah ya samu tsoraka sai ta ba da kariya ga mijinta shi ya sunan shi ne yawwa mhm.
فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنت وختنوا نعم قد أسلمنا to وآمنا da da- da بالله yadda ke ta ah ta ga har ya mata rauni jini ya zubo daga nan suka to me ma na boya suka ce kai mun musulunta ne yi duk abin da za ka yi واصنع ما بدأ saboda ko muzuru ka kulle daki akwai san muzuru ka rufe daki ka rufe yadda ka dinga dukan shi kan wa zai kanka saboda an kai makuraki saboda ka sai suka ce da shi kaga musulunta ne kad aslamna wa amanna bil rasulihi fasna ma badalaka mun musulunta mun yi imani da Allah da mu ka yi duk abin da badalaka duk abin da kaga za ka yi kaje ka yi kuma duk wanda an gaya masa haka wato ai an kai shi makurashin mutum yi duk abin da na'am فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع to can abin ka da dan adamtaka da ya kalli bugun da yawa yar uwar shi Fatima har jini kuma sai tausaye kan shi sai na dama yangarin bugunta ya yi mata rotsi har jini na zarara nadima sai nadama alama sana'a kan abin da ya aikata da ita
وارعوى war'awa aiwa kafa wal kafa sai ja da baya to menene abin da zaka harawa wani irin tausayi ne ya shigo mai na lokaci da ya shi ne wani tausayi ne tsabar tsoron Allah ne me ya faru
ganin jinin da ya shi ne abin da ya gani ne daga wannan malamai ke cewa misali zan ba ku suka ce wanda ya kuka yana karatun ƙur'ani ko ya kuka da ya ji karatun ƙur'ani suka ce shi ne me yasa ka kukan nan ƙur'anin ne ko sautin mai karatun ƙur'an sai da malamai suke magana suka ce in madarar karatun ne tasirin ya sa ka samu wannan tsima to kana da dama suka ce ai ƙur'anin da wannan sauti ya iyar da sakon shi da sautin su suka jawo suka zan kana da dama amma sai zamanto ya hararo yana cikin sallah sai hararo mutuwar wannan ya mutu a gaban shi wannan abin da ya rana mutuwar shi jawo hankalin shi suka ci ba shi da lafiya saboda ba kwanin ba ne da kusa ku gane sai da aka tsatsefi komai saboda a zo maka magana kan tsarkake niyya kan duk abin da Allah ka gyara niyoyin
wa qala li ukhtihi sai ya ce da yar uwar tashi a'tini hadhihi as-sahifata allati kuntum taqra'una anifan Wannan- ma hadha alladhi ja'a bihi Muhammad Jamil wannan ƙur'anin da yanzu kuke karantawa Fatima ba ni shi in duba in ga menene Muhammad ya kawo ba ta bai ƙur'anin ba to shi malam yana yana a duk cikin wannan halin eh malam ya buya eh ba dole ba faɗan da ya fi ƙarfin ka sai da shi wasa wani ne malamin khabbab ibn ya buya shiru kake ji Allahu akbar وكان عمر كاتبا
wa kana umar ne كاتبا dama tun a zamanin jahiliya ya iya rubutu shi sadaka zai iya karanta abin da yake arabtum Mhm.
فلما قال ذلك lokacin da ya ce mata haka wai ya ba ta bashi qur'ani ba
قالت له أخته sai yar uwar ta ce da shi إنا نخشاك عليك a a muna shayin mu baka shi shi na shaka muna jin tsoro mu baka ba musamman me zaka yi, inda baka musulunta ba. after all kai kafir ne jasa ya zama ba ƙur'ani zan ba muna jin tsoro mu baka shi saboda aika aikanka da za ta iya zuwa maka ba ka gani tana ba gaya ma ɗan uwanta ne fa na jini da ƙarfin zuciya saboda ƙarfin imani ya danne dangantakar da ke tsakaninsu na
قال لا تخافي sai ce mata a karki ji tsoron komai وحلف لها بآلهته لا يردن لا يردنها إلى إذا قرأها إليها sai ya rantse mata da gumakan shi ya rantse mata da gumaka da rantse da Allah ba saboda bai musunta ba lokacin ba ne na rantse miki da kan gumakan su, zan mai da miki to shi ya halatta ta bashi bayan ba da Allah ya rantse ba? yanzu kai sai ga rubutan saniya cikin masu bautar shanu na indiya su ba da ƙwararra sai kace kana kafiri sai su yaranta maka da saniya mai kawo iri kaza lallai ba ne zan mai damu za ka ba shi za ka ba shi ya rantse maka da abin da ya yi imani da shi yadda kai za ka rantse mai da Allah kai ba za ka yi haka ba liyanna ka mu'min za ka ba shi na'am ha to in ka ba shi ka yi da rantsa kenan ya fi tafi da saniya ne kuma dai kuna cikin matsala wajen ba da amsa to amma da ya rantse mata sai ta bashi dalili su biyar su a lokacin domin ai tana farautar shi ita manufar dalilinta kila mutumin nan zai karkata kuma suna da labarin annabi ya yi addu'a kuma gane ba ne Allah ka ɗaga musulunci da ɗayan umarai biyu ko wannan ko amur bin hisha to kuma ya nuna alamar karkata Hmm? saboda haka da ya rantse da goma kan da ya imani da su فلما قال ذلك بهذا.
طمع في إسلامه to daga nan tsama'at na magana ta fito sai ta fara kwaɗayi to lalle umar ya shaƙi ƙarshen shiga musulunci
فقالت يا أخي إنك نجس على شركك وأنه لا يمسه إلا na المطهر wasu ya ce wa inna na ka bi shi وإنه na لا يمسه إلا المطهرون فقام عمر فاغتسل ya salam وأعطته الصحيفة وفيها طه فقرأ فلما قرأ منها صدرا قال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه ما أحسن هذا الكلام وأكرمه حرك اللي حرك كلمين ما أحسن هذا الكلام وأكرمه كلامه ولا مو ولا مين كلامه قومي قومو ما أحسن ما هذا أحسن هذا الكلام بالفتح كلاما بالفتح سبب منين للتعجب تعجب.
أحسن به كده جميل وأكرمه قوم مم.
to da ya mata wannan rantsuwar ta ce da shi ya ahi ya kai ɗan uwana wata ke nufi innaka najis kai fa najisa ne kaji ba tana da gas sai da uba innaka najis kai najisa ne ala shirkika kana kan shirka har yanzu wa innahu shi ko qur'ani la yamassuhu illa al ba mai international wannan aya- wannan aya- ina wannan aya take la yamassuhu illa al mutahharun tanzilun min rabbil alamin wata aya ce suratul waqi'a sura mai lamba 56 yani Allah ya ce qur'ani إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر هذا ما لم تفسير سنتي بما قرآني أكيد بقى نفهم قرآني أنا نفهم اللوح المحفوظ لم يأتي إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين هذا إنه wannan mushaf din la qur'anin karim qur'ani ne mai girma fi kitabin maknun shi qur'ani yana cikin wani case to la ya masu ba mai taba shi to qur'anin ne ko gidan shine malamai suka yi kalama suka ce tunda hu lamiri din pronoun ya zo to sai ka koma zuwa ga suna na biyu ashe ana nufin la ya masu hu lawal mahfuz ne wanda qur'ani ke ci amma ala kulli halin qur'ani la ya masu ta sai mai tsarki ka tsaba qur'ani haramun ne kana da janaba ka danki qur'ani ko mace tana da jinin haila ko ba ka ba ko jinin biki kama mutum ne da yi tsari ya makewa tsari da yi alwala ne ta ƙwa'ani ya halatta tun da wannan kari ne ɗan ƙarami ma mutum da ya shiga ya je ya yi tsogono da ya tsarki wata ƙwa'ani shi sa fatawar mu kullum shi ne mace mai ginin haila da ne kada taɓa ƙwa'ani ta bari sai ta samu tsarki tuna ka sai ta tsiri shi ba za a ba ƙwa'ani nan ba mai umar ya faƙama sai muke je wanka wannan bai suka san an kama hanyar musulunta ba sai wanka fafattu sai ta inda ka yi wanka ga ƙwa'ar ya salara wafiha yana buɗewa sai ga suratu ɓaha dama ita suke karanta ɓaha ma an zanna alaikar ƙwa'ar da ta إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى هل سيفار كرنتاوا فلما قرأ مصد ديك ديكرن تفرق طاعة قال سيتي ما أحسن هذا الكلام كيف أنه مغانا دي كيف تكي شيكي لما مغانا تكي أو شوري ما أحسن هذا الكلام wa akramahu wannan magana da mutunci yake ko take
فلما سمع ذلك خباب بن الأرت خرج إليه ba dole ba da khabbab yaji ai malam sai fito magana ku ya ta kare danger zone an wuce da yaji Umar ya ce a a a to ai ya samu sai ya fito to yanzu in tambaye ku ya yi laifi da ya goya? jamil furaka sai ya fito faƙali sai ce والله يا عمر na rantse maka da Allah ya kai umar إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم wallahi ina kauna Allah kai ya keɓe da tabbatuwar addu'ar annabi a kanka an gana addu'ar ko? haka ce da shi na gaya muku kissan nan uh, akwai rauni cikin isnadi amma tarihi ne sira kuma duk abin da sira malam sukan tattara ruwaya saboda ga abin da ya zo gashi kuma lokaci ya riga yi da mun so mu dire mu ji har daga wannan lokacin ina umar ya dausa dan sai tafi inda annabi sallallahu alaihi suka haɗu gidan arqam ibn abul arqam anan ne suka buya suke sallah kiran sallah ma wato an kaso ka ce ana yi kamar shantu ne a kusan shantu ko zunguru samari kun san zunguru ko kusan zunguru ba to shantu fa na'am koma kauye mu dauko hausan mu yanzu ku san shantu ba aiwa zungurufa wai ina yin sabo to misali kamar ka ce a cikin shantu ake kiran sallah cikin kamar butu ba isa a kiran sallah fili ba a lokaci haramtun to shine wannan lokacin to shine ainihin sai na umar sai kama yace kunna mai inda ina manzon Allah ya ba na so ne preempting ɗinku kafin lokacin amma yana zuwa wurin sahabai suka leka suka ce kai ga makin Allah ne hamdu ya ce ku kyale shi da kowace niyya ya zo na isa muku shi kar ta gamu da karke shi ya zo ya musulunta yake nan kayan yaƙi duk an zubar da su insha Allah za mu ɗora inda ya ce fa'in ne ko wani dili gaba ne sa alama wani ba shafi na dari da hamsin da bakwai za mu ɗora da yardan Allah اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
Allah ya kara ma lafiya. Ya tambaya yake cewa ina malam tun annabi na raye ake rubuta Qur'ani.
tambayar ita ce tun annabi na raye ake ru'a sahifa ce qira'a wanda mutum yake da shi abinda wani ya yake na ji aya kaza sura kaza sai rubuta ya aje shi ya dinga tilawa shi amma hada shi ita ce a matsayin kwaya ita wanda ake gaba amma yana cikin kira zan su bai sun hada ci kawai kuma Allah ya yi alƙawarin tsara kayan shi kuma na'am
Assalamu alaikum wa warahmatullahi alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Malam ya tambaya yake cewa matsin rayuwa ne ya dame ni. Sai aka bani shawara na je a yi min saukan Alƙur'ani. Shin yin hakan ya halatta
Allah ya ɗaukuwa mafi rayuwar nan shi ake ciki gaba da gudu ce gaskiya kuma masu mulki da Allah ya ku amanar al'umma wawai al'umma ku tausaya ku rage wannan zafin domin Allah ya bar abu a hannun nan zai tambaye ku hatta ɗauke wannan tallafi na mai tallafi bai gama amma na ɗauke tallafi ba don kamar yadda muka sha faɗa wani zai ɗauka to ashe tallafin barin tallafin ashe tallafin ne haka wani zai fahimta barin tallafin tallafin ne kuma ya daga da yawa da kyar suke cin abinci su uku a rana ɗaya ko kuna morewa da abin da kuke da shi har ku ji shi majalisa a ce allowance mai jumbo allowance su tana morewa jama'a nan lokacin zaɓe kun bi lungu lungu lungu yanzu ga lokacin da jama'a za ta gada gaske ku kiyaye al'umma su kai ainihin makwara a rayuwa kun ce an ba da ainihin kudin tallafi biliyan kalaka ko jama'a ba ta gani ba tukun watakila abin na zuwa a hanya ko kun ji tsoron allah wannan matsi na rayuwa duk wanda ya kwana bai ci ba mai mulki Allah zai tsare shi sai na umar yana cewa ina jin tsoro kada dabba ta shiga rami a iraq ni kuma ina madina Allah zai kama da haka zan gyara zan gyara aiki saboda haka wannan matsi da kai magana dan uwa kusan kowa na ci abu ne kawai hawa hawa na wannan na wannan matsi wannan shari ne a takaice kan yanayi da hali da ake mun sha faɗa duwani mulki inda ya gamsar da abu guda ashirin ba su ba mulki na daga karface ba kuɗa wata na kuɗa ba ne dole tsaro abinci da ciko yau shinkafa ba wajen nawa ta mai wajen masara da ake raina cewa har sai da take wajen dubu arba'in zuwa dubu hamsin masara saba'in masara da ta wannan musiba ce tsaro abinci ilimi da gargaci aikin yi mahalli da 'yan ƙasa tsabtar muhalli harkokin kula da lafiya wutar lantarki tsayayya ruwan sha nagartacce hanya mai kyau jan mutane jin tuntubar mutane lokacin gudanar da ba da aiki ga wanda ya cancanta ba da ɗanwa na ɗan ƙarina ba ne foxes la cancanta sannan sa ido kan duk aikin da muka baya sannan ku guji koshi kafin talakawan da kuke buka su koshi haɗari ne babba dc na cewa duk wanda ya ɗinci mulki zai zo a ɗauri kamar ƙugun goro adalci zai kwance shi ko kuma ya tura cikin mutu suka gaba ma wani abin sha'awa ba masifa ce ne kawai da sai na yi da sai ba a rafi da haƙoƙi a kowanne kwanan aka gaya mana ƙwaibin da yake ta mutu a kan ta ci garin gwaki cikin ta ya murɗe garin gwaki yawa a fice shi kuma nan labari aka ba mu da yi binne ta ce wallahi na san yanci yawa ce a ƙasar da take da plenty ba dai arziki da wadata ma da wani ɗan kaɗan suke amfani kila ka ce to ai yanzu aka fara muna sare da mun an fara amma dole ne ci gaba da jan hankali da Allah ka gyara kasar mu da kuma gyara zakatun waɗanda ka jibinta musu mulki a nan su tausayi saboda a gaya musu su gyara shi kasa tausayi ne gare su saboda ranar kin lallanci ne su Allah ka samu da amma da gane tambayar ka bai ce ne آية من سبب القرآن تؤي شيء قرآني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم سورة تبر آية 30 Allah ya ce ku nemi wasila mai ce ce wasila tsani zuwa ga idan mutum ya ce da Allah a yi saukin ƙur'ani kafa kaza a matsayin tsani zuwa ga Allah idan bukata wannan a tsorar shi ba laifi ba ne sai dai in mutum ya mayar da shi a ba shi kwangilar saukan ƙor'ani a biya shi ya zama yana ce da ƙor'ani wannan wasilar kai za ka iya karatun ƙor'ani bai kamace ga gani duk musulmi ba illa iyaka idan ka san kana da matsala ba ka iya karatun ba ka iya tajwidi ba ka za ka ba sai ka ce wani ya maka ba ka ce maka to aiki za ka ba ni sai ka biya ni wannan ba laifi ba ka aiki ba sa cin misali saboda haka wannan ƙura da kake magana ɗanwa in zai yi ka tara ‘ya'yanka da iyalinka ku yi saukar shi ya fi amma kana tsoron la'ani kan kuskure da cewa ne karanta min zan biya ka shi ne nan yayi na bakan da ƙura'ani kan kafi littafin allah ko ba komai karanta shi kan tafi maka da bakin ciki musamman in ka san fassara mai kake karanta kana karantawa ka san tarihin kafaran baya suka ji a wata wannan ba an riga an yi shi ne ne ba sa ba kuma sa shi yasa sanin fassarar qur'ani muhimmin lamari ne gare ka wajen cikin maka da damuwa sai ka rena ma duniya ko gudana ta kusa ba za ka yi Allah ba roƙonka albarkacin sunayen da kyawa da suna ɗauka Allah ka kawo mana sauki ka kawo mana rangwami ka cire mana damuwa da mushkila da kunci a rayuwa sauran da aka
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da kai yake cewa malam aka samu iskani cikin tarihi waɗansu suna cewa waɗanda suka kai sayyidina Usman radiyallahu anhu su ne farkon shi'a wani kauli yana cewa a shi'a ta bayyana tun annabi yana raye sallallahu alaihi wasallam malamai gaskiyar lamarin
shi tarihi yanda yake menene tarihi tukun idan ka koma abin da suka kira historiography shine the philosophy of history wato nazariya da su kuma tarihi wani abu ne mai faɗin gaske amma ka'ida tarihi shine wato wato account of the past a taƙaice ke ka ba da bayanin abin da ya wuce misali jihar kano da kirkiro ta shekara kaza ke nan abin da rike ne da lokacin kirkiro ta ya wuce lokaci to in ka ɗauko wannan tarihin haɗa da abin da sai na ofin allah ya ƙara mai yarda wanda suka yi masa wannan ta'addanci wasu mutane ne ɗan tawaye hawari jawa daga masa suka yi ta'addanci ba ka cewa shi shi a da nasu kwallon da nasu kazantar wanda sun fara bayyana ƙarara bayan sai na a gani abu nan da ke da nan da suke sai na usman ana tona su da kai sai na ali abu nan da mulki da ibn mulki don wasu ana kuma su hawari da hauriyuni masu shi'a abinda suke cewa wai jagorancin al'ummar musulmi ta sai na aiki a suke kuma guda nisa ne tabbata amma suka murda shi man kuntu maula fali maula an gane ko sauraka tarihi kokari ka dauke shi daga wato makwakwaga mai rai kar ka dauke shi daga wanda suka karkatattu sai su murɗe su faɗi ƙarya su warga ba wani da sai na Uthman ya yi azumi yana karatun ƙorani don ta'adda su kai yin abin da suke ya hana ma kowa ya kawo shi ne da ya mafarki masu sai cewa yi haƙuri za ka sha ruwa tare da ku za ka ce kar wanda ba shi har abin da ya faru ya faru matar sana'ila ce wanda duk ta ba shi kara suka damu ta yawa kuma suka ce jinin sa ma sai da wuta wato fasayar fi kuma Allah zai isar maka da su saboda don ƙara tabbatarwa hawari da suka tago daga masar su shi abu nasu hannu na sharri da bakirci da kaucewa daga musulunci allah ka tsare mu da kare mana kedar mu kasa mun dace a kai su'al na afar zai na umar ina son an binne shi a baƙi kabarin suna ne yanzu a baƙi da zarbar anan kashe da masallacin musulunci ai kabura ba a musulunci na sai na bakwai sai na amma shi uthman sai suka binne shi da dare a baki ulama ta kan nan ba musa da shi da mata suna mara kai da da yawa daga cikin ƴaƴan musa suna a cikin wannan kabarin da suke baki nan ma aka binne imamu na malik limamin gidan hijira wata ban taɓa shiga makabarta in ji nasuwa ba Allah ya yi makabartar da Allah last hajj irin ziyar sai muka tafi ziyara makabartar da sai malam kabari ne babu wata alama ta shi ka ji an ce ga kabari yanzu an sha musulunci na ga shi nan mara shu sarari din sai baka wato kwanciyar nan bayan Allah ne da Allah ya yi su a kwanci a wannan babu wata alamar bidi'a itlaqan sun ke ne ina ma kuma wani ba ne na butar don su kan Allah ya kuma sun karam shi wani ba ya kuma man kuntu maula falin maula yake ce duk wanda na kasance ni ne maula din shi mai jibintar lamarin ko alishi ne suka rike suke jujuya suka su kalifancin a to sai ba da yasa haka me yasa bai yi mana ya zama da me yasa a shekarun shirin yanzu da ya bar abu na an gane ko sannan kuma me yasa bai faɗa cikin taron sahabbai ba sai cikin zanadar fiwu na san shi ne mutum kan ɗauko wani abu na tarihi ya murɗe shi ya karkatar da shi daga dahir don tabbatar da manufa wadda take fara ba sun kare cewa sai na umar ya da ke faɗi ya karya mata agara ko ya karya mata wala kare to kuma idan hankali samari da google da internet sun karere da yawa da ke faruwa a rafin kuma lokacin da ka iska an sauki malamin da cewa shi a ne ba shi a misali imam tabari shugaban malamin tafsiri da lada a yanke mishi da shi har suka ma kilita shi a gidan shi kasa a baka ba a tabari ne tafsiri na yan hambaliya suke rigima da shi irin su aljasa irin su albaya a rafin alhakim ne musamman misali su auren su ma'anin shi a shi kawai yana sun sayi na karkarkarka amma sahabai na da daraja ba sa kaskantar su waɗannan suke kamfin sahabai su lance su ne wani ake fara da musulunci na fata ana da ko saboda haka ma'anar hadisin man kuntu maula fa'ani maula wanda duk na kasance ni jagora ne da shi ali jagora ne ina ne sarati shi ne khalifa bayan musa shi ne khalifa bayan aina ka so kada da yi da mai magana da kuma ainihin faɗa mana da ba shi Allah ka ƙara mana fahimta ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم